السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Mun ala subhanahu wa ta'ala da Allah ya kammala rana ta litinin talatin ga watan shawwal hijirin shugaban wani Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan bakwai 2017 wanda za mu saurari ci gaban tafsirin Qur'ani mai girma wanda yake wannan shi ne kasar na farko a cikin tafsirin suratul shura inda za mu saurari jan karatu daga adaramma malam adamu katubu na gidan shan malam usman bin tabarai kusfa zarifi inda adaramma zai karanto mana farkon wannan sura ta arba'in da biyu a cikin jerin surori na alkurani mai girma inda za mu saurari fassara da bayani kamar yadda aka saba daga fadilar shehul islam wasu adatu lana maulama shehu usman ابن الشيخ إدريس رضي الله تعالى عنهما قصاد أكرمكم الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة شور مكية وهي خمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم فأمين عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم يكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوهينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب
أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وأنئم وأنئم وأبصي وأنجي وأتم وأصلي وزكي وأربي وأوفي وأرجي على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين suratu shura wannan sura kenan wanda za a yi bayanin masu yin shawara cikin al'amuransu suratu shura da na kira ce suratu shure da na kira ko ka ce suratu shura da ma'arfa duk sunanta ne suratu shura da alif da lam hafsu na ga yake ana kuma ce mata suratu kaf a suratu hemim ayin sin kaf sunanta yau nan guda uku sunanta na hudu ana ce mata suratu hamim sin kaf a cire ainihin ana kuma ce mata suratu ayin sin kaf duk sunanta ne sunanta ne wannan inda muka lissafo makiyatin an saukar da suran ne a garin makka sai dai wasu ayoyi daga ciki ne aka saukar da su da garin madina ayoyi guda bakwai ayoyinta guda hamsin da uku ne amma guda bakwai an saukar da su ne a garin madina birnin annin muhammadu suna sallama ayoyi hamsin da uku in ka cire bakwai nawa kenan na madina nawa kenan na makka eh arba'in da shida su ne na kasar makka guda bakwai na garin madina bakwan suna farawa da inda allah ya ce قل لا أسألكم عليه أجرا illal mawaddata fil qurba ayan take magana kan ahlul baiti yan gidan annabi Muhammadu sallallahu sai mun zo wajen aji insha Allah tana da ayoyi guda hamsin da uku gaba ɗayan su amma tana da kalmomi guda ɗari takwas da tamanin da shida dari takwas da tamanin da shida tana da harfa guda dubu uku da dari biyar da tamanin da takwas in ka duba tafsirin da ake cema tanwirin mikibas tanwirin mikibas min tafsiri ibn abbas ita ce tafsiri na farko a duniya gaba daya na ta nan gom sai ba sai ka nemi ta sahabi yawan tafsirin sahabi dan sahabi kuma cikin ahalul bait Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ta cikin wannan bayani sai kuma tafsir al-hazin gata ita ma a ciki ya dauko wannan bayanin ya zuba a nashi na cewa tana da ayoyi kaza kalmomi kaza harfa guda kaza tafsirar duniya in ka nemi irin na bayanan biyun nan kawai za ka nema amma ta sauran ba su a ciki za ka samu tafsirai guda ɗari uku ma wannan bayanan sai kwara biyun nan na shi kenan na haska muka sannan idan ka duba wannan ƙur'anin kana so ka san ilman balaga da ke cikin wannan sura da ilmul badi'i da ilmul bayan na wannan suran da na kowane sura sai ka nemi tafi na jatima safwatar tafasir safwatar tafasir ne ne sunanta a ciki za ta maka bayani akwai lokoki na wannan sura da in ka zo ta iya bambance fasaran ligga da wanda ba ligga ba kuma ka san wannan kalmar a wannan wajen me wani ma'ana ya zo da shi ba kawai ta gama fasaran kalma ba a'a in ka so ka san lokoki da ke suran sai ka nemi tafsirin da ake ce ma safar tafasir da da wani kotu kuru kotu shura a sufuri na uku shafi na ɗari da ishirin da biyu sai ga akwai lugga a cikin wani sura kamar inda ana gasa ya tafadar na lugga ne da fadira shi ma lugga ne yawmul jam'i yawmul jam'i shi ma lugga ne ummul qura shi ma lugga ne yazar ukum lugga ne maƙalidu lugga ne shari'a lugga ne kafura lugga ne yunibun lugga ne muribun lugga ne da'idatun shi ma lugga ne in ka zo ina bayan da ka ɗauke su laɗibu shi ma lugga ne sai harfar ahirati harfa shi ma lugga ne sannan fatala shi ma lugga ne ya ƙasar lugga ne rautatu lutta ne alkais shi ma lutta ne kanadu lutta ne fassa lutta ne mujizina shi ma lutta ne ita za ka samu don ka samu dan da yawan lukoki kada ka je kana tafsiri kana tsanna domin mu ba a karatun namu in ka biyo za ka ji yadda kowanne yake insha Allah idan kuma a fannin balaga ne ko ilmin badi'i ko ilmin bayan akwai abin da ke ce ma almajazul mursal ina na ce halittun zira ummul qura kaman haulaha sai na biyu tawalil mu'akidat ma'asiyatul mubalagat inda Allah ke cewa ala inna Allah huwal ghafurur rahim nan muna haftawa ne in muka ce yan tsani bani ne fillah fillah wajen to shi kai ya yi shi tafsirin ayi ana haska ɗalibai ne masu neman karatu sau da gaba akwai abin da jima a ɗibag a ilimin balaga wato a kawon maganin abu kaza kuma kawo kishiyarta na nake cewa aljannatu wasa'ir da yarsudu wa ya kafiru da zukuranan wa inasa zai na hudu a ilimin balaga abin da jima ɗibag salibi na rage cewa yanta a jini bihal lazina la yi nuna wallazina amanu mashikuna min ha sai na biyar a kawar rage cewa istihara na rage cewa man kana yuridu hasil ahirat istihara istihara kenan akwai kuma muqabala na rage cewa wayan wallahu al-fadila wa yuhibbul haqqa bi kalimati na bakwai a dafal ami alal hasi na rage cewa يتنزل الكيس من بعد ما قلدوا وينشر رحمته يجب كما أعرف الآن أنا الحاسي لنزيع التشبيه المرسل المجمل إن الله يجزع من آياته الجوار في البهار كالأعلام في التقسيم أظن بلاغة إن الله يجزع يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إن قوما أفهم البلاغة أكو أبنى تجمع جنات الاشتكاء إن الله يسوع ما أصابكم من مصيبة وما أصابكم من مصيبة a ga tsabon garman daga dan uwan shi ne wa ma asabakum a gani asaba da musiba Mm, sai na sha daya sirrul mubalagat siga na isa matuƙa na rage ta likulli sabbarin a gani shakurin sabbarin sabbarin a sun kai kamar ta wajen hakuri sai mu sha kala na ta wajen za'u sayyi'atin to sayyi'atun misulaha wajen za'u sayyi'atin to sayyi'atun misulaha sai fa man afawu aslaha wa tazihu ala Allah yan sha'u tawafuq tawafuqul fawasil wato ita wannan wa huwa min al-musnad badi'at wa kasirun fil Qur'an azim tawafuq al-fawasil shine wato dacewan karshen kalmomi yanda ga abu kaza misali kamar da an farfara cewa al-aziz al-hakim aka sa kare da mi'ara al-ali ko al-aziz al-hakim da mi'ara na biyu al-ali al-azim da mi'ara na uku al-ghafur ar-rahim da mi'ara yake jama'a tawafuq al-fawasil mm ko aya na bakwai ana ce fariqun janti wa fariqun fil sa'ir a gani ta takwas ba malamin waliyin wala nasir فترفع والله هو هو على كل شيء قدير امم يجتمع توافق الفواصل امم أفن أروني كما إن هذا مغنى شنو shi ake sa a samu ko dan ko ko saniya baiti ne dan gurin biyu ko sulasiya ko rubaiya ko tahanisi ne guda biyar ko ne guda biyar a na biyar din sai ga an samu mene a samu asalin kafiyan da ya zama to da shi amfani a wannan waƙen ko misali ina misali ina al'um su kamar a ishirin ne na ta ɗan biyar ka ce halilai ya uja bil muhassad wa anzala ko wala ta biya hayin ta wala hakubar nabiyun lahu alim jinani mufawwa'u aga alhamza kenan ko to misali shi mun harana ta fara da al-aziz al-hakim a ɗaya kenan ko a gani misali ɗan gwan farko kenan sai al-ali al-azim misali dan gona biyu kenan na uku fa al-ghafur rahim dan gona hudu kenan to zan watsi me a gari me me tamisi ne kuma harafin na nan ara ne sai kaga zai go kuma da alihim fi wakilin tamisi kenan aka tafi dan gona hudu iri daya ga kuma daga gona bara ya zo shi kuma shi kadai cikin dan gona asalin na harafin da ake amfani da shi kenan harafin abu kaza a ganin shi ma da ya zo sa'iri nasirin kafirin a ganin salafiya kenan annar ba iya ta ce onebul da take tafiya a takaice girgi sai ka duba tafsirin da ke ce ma safar tafasir inda wannan bayanin ne amma bayanin na ilmaroli duk hannun cikin zuba ne gaba daya ba tana cikin zuba ne gaba daya in kuma kaje fanni na tafsirin qur'ani amma sanin asararin qur'anin gaba daya sanin asararu na surori na alqur'ani da ayoyin alqur'ani sai ka nemi littafin da ake ce ma na atul bidayati wa tawsifun nihayati littafin shehu muhammad fadil bin shehu mamaye dan shehu ma'ul ainayi ta wannan tafsiri na surati shura ya ce annabi sallam ya faɗa wannan surati shura khasiyatuha man katabaha wa allaqaha ya'munu qawlillahi min min sharri kulli nas wanda ya rubuta wannan sura gaba daya ya layanta Allah zai kiyaye sharrin mutane gaba daya kina ce mutane ba shi da har dabbobi da kowa da kowa da komai da komai in ka ta aljiyuka dafa'i ne in ka sa a gida dafa'i ne a gona dafa'i ne a shago dafa'i ne a abin hawa dafa'i ne sai ma'anarta kuma na biyu wanda kuma yake so zai tafiya yake so a tafiyan Allah ya sa daga zuwan shi har dawowan shi Allah ya kiyaye shi kishi yau sai ka rubuta wannan sura ka wanke ka sha tafiya in za ka shekara ne in biyan tafiya ne ishi ba zai dame ka ba ishi ba zai dame ka ba wata shura ko za ka yi azumi kana gudun sai ishi ya dame ka sai ka rubuta misali kamar wata ramadan ne rubuta kafa daya ko don jefar gurin don kurba shi kenan to kishi ba zai wa aka ce ba ba zai dame ka ba Mhm. ko mai ciwon yawan shan ruwa din sai a rubuta mishi tutu shura zai warke insha Allah tutu ne ne shura haka nan kuma na uku wanda yake da ciwon farfaduwa Allah kiyaye ko ciwon aljannu to sai a rubuta sura a wanke sai a ijiye ba za a bashi ya sha ba ba za a shafa mishi ba sai ciwon nashi ya tashi in na faɗon da ya faɗi in na ce jinin da ya sun taso mishi kada gino da mutum ko sai an yafa mishi ko an yafa mata to aljanun zai kone nan take a wannan sura akwai wata aya inda Allah ke cewa Allahu rabbana wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum Allahu yatabayyana wa bainakum ita ana karanta ta Allah ya yi lokacin da daga wani makiyinka ana kiyaye ko barawo ko dan fashi ko wani mai ka ina so zo cice ka maza maza sai ka saka fadai kuma Allahu rabbuna wa rabbukum lana amalana wa lakum amalukum la yatabainana wa bainakum ya kan kenan in zai bige ka ne ko zai sake ka ne ba abin da zai ba abin da zai maka amma yau ne halaka ka ne kashe ka ba zai ganka ba sai kuma ana kiyaye wanda ke da ciwon sashi shanyewan jiki ko kuma wanda ya kone jikin nashi ya shi ya warke abu kudi ya lalace irin ya ya ya ya kamar soya waɗannan fata ta kare ana so fatan ya miƙe to sai ka rubuta wannan sura sai a wanke sai a samu wanda ya iya wanda ya iya kasko ko tukunya din nan na ƙasa wanda ya iya to wannan rubutun da shi za a faɗa ƙasan da za a gina wannan kafkon da shi za a faɗa ƙasa kafko za a yi ko ko tukunya za a yi ko ko kofi za a yi to da shi za ka amfani sai a jika wannan ƙasan da wannan ruwan rubutun idan ta jika ta jika ta jika aka yi kafko da ita ko aka kofin da shi sai kuma aka ta wannan sura again sai ka wanke rubutun sai ka zuba a ciki kana sha cikin wannan kofin don mai ciwon kashi ne zai warke insha Allah ma ne kuna ne wanda ta bata cikin shi ko ya warke ne jikin ya lalace ko kuna bai warke ba abin ya ki hannu shi ma zai warke insha Allah suratu shura wanda kuma ita za'a yana cikin barci ya karanta ta a barci ko ya gane karantawa a mishi bishara ne zai rayu cikin lafiya kuma zai kare cika da imani kuma zai aljanna ya sadu da shugaban masu lafiya shi ne annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu na sallama amma zuwa na farkin sai ka nemi littafin da ake tema ta adiral anam fi ta adiral manam ita za ka samu ita wata ke fassara duk suran da aka karanta a bacci ga ma'anarta rige-rige zai mu zai tafi su guna insha Allah bismillahir rahmanir rahim bismillah da sunan Allah mai rahama mai jin kai za mu fara karatun fassaran wannan sura suratu shura ita bismillahi rahmani rahim kama yanda ya zo a hadisi in ka duba littafin yake ce ma lifafin hadis taqiwul qawl hadis an sallam yace yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam man qala bismillahir rahmanir rahim maratan lam yabqa min zunubihi zarratan من قال بسم الله الرحمن الرحيم لم يرق من ذنوبه ذرة dole ne su la kafa ɗaya a rayuwar shi to an mishi gafaran zanuban shi gaba ɗaya ba abin da zai ko da kamar ƙwayan zara in ka ce bismillahir rahmanir rahim ga da sauƙin faɗi ga ta da girma ga mata a wajen Allah ga ta da arha a wajen mutane amir to wanda kuma zai rubutu rubutun takarda ne ko na allo ne ko na sha ne in yi rubutu da sunan Allah ya ce man ka taɓa bismillahir rahmanir rahim dan ɗari man ka taɓa bismillahir rahmanir rahim fajawada ta'aziman lillahi gutera lahu ma ta kaddama min zambihi wa ma ta'akhara wanda ya zo rubutu sai ya fara da bismillahir rahmanir rahim amma bismillah bai ta cikin sauri cikin hatsa hatsa ba ya tsaya ya gyara rubutun ya fitar da komai irin yadda yake inda kowa ya gani da karantawa kuma zai ga bismillah ta fita an wuce to duk wanda ya haka an mishi gafarar zunuban shi na farko da na ƙarshe gaba daya na farko da na ƙarshe in kana su kukaran abin fawa sai samu takarda gajere ka rubuta in gama ka dukunkuna shi ko ka sa ruwa ka haɗi ko ka sa lomar to ka haɗi ko ba ka fa azaban Allah har abada bismillahir rahmanir rahim annabi yace Allah azza wa jalla ya kawata sammai da taurari ya kawata mala'iku da jibrilu ya kawata aljannatai da hurul ini ya kawata kwanaki da ranar juma'a ya kawata darare da daren laifin kadari ya dara ya kuma kawata watanni da wata ramadan ya kawata masallatai da dakin kaba ya kawata alqur'ani da bismillahir rahmanir rahim kuma ya kawata annabawa da annabi muhammad annabi muhammadu annabi muhammadu annabi muhammadu sallallahu wanda kuma ya faɗi basmala kuma ya haɗa ta da kalmar shahada yace bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallama dan ɗari ya faɗa haka lokacin da zai kwanta bacci kuma ya faɗa haka lokacin da ya farka daga bacci an gane lokacin farkon ta barci duk abin da karanta na wani bayani na furutu da mutane yanzu wanda shine kalmar karshe daga shi sai barci ko da ta kama ko matan ka ta saka magana ko wani yaro ƙara canzawa bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa daya hakan ka fara daga barci yanzu shi da farkon kalmar da zaka fara faɗi kamar ka fara fira da kowa kan ka ce ke wance da komin buta ko kaiwa ne kace la ilaha illallah muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillah kace bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah sallama kafa daya annabi ce to da mutum zai haka man kana awwal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sanatin wa amila alfa sayyatin a ce kullum haka mutum zai zulubai guda dubu in ashe alfa sanatin haka da zai rayu shekara dubu ya ji lahira la ya tsalhu an zambin wahi da mutum zai haka to ya ji lahira ko zunubi daya ba a tambaye ka ba da mutum zai haka in za ka yi bacci karshen zancen ka ba ka da kalmar shahada in ka farka kan ka fara magana da kowa ba da fasma da kalmar shahada kan ka fara magana da kowa da bismillah kalmar shahada kafa ɗaya dai yanzu kenan fa ita to da mutum haka zai rayu inda a ci shi ma zai rinjaye shi a ce kullum zai zanubi dubu haka ya shekara dubu yanzu lahira ko zunubi daya ba a tambaye shi ba albarkacin annabi muhammad sallama a ga wannan sai sai san bi annabi a gani amalu ha qalilun wa fadlu ha kaseer abin da na kawo shi a duka wannan ba wanda baya bacci eh to da shi abu ne da sauki kuma ko alwala ko ba alwala karanta ba kawai da karanta shahada shi kenan gurin ya kai shi kenan da zai kama ma kafar kaɗin kan bana da wani to marawa suke suke suna kai kalmar shahada ba komai kullum da Allah ka samu ɗaya da samu ɗaya da rana a ɗaya da samu ɗaya da dare da kuma ka samu kafartan da annabi makafartan musulmai za ka wuce rikin bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bidin hayar huwa na kula shi gajiyar ka ci falalan wannan Allah ya raba ma mutanen da ya kwance a makamantar nan gaba daya annabi ce to na waran lahu tilkal qubur Allah zai gafarta ma wanda sai kabarbaran nan gaba ɗayan su duk girman laifin su wannan ladan sai ya isa a musu gafara dukkan su ba mutum ɗaya ba mu wanda fara liƙa ilaha Allah zai gafarta ma kai da ka faɗa kuma ka saboda alfa alfin hasanatu za a baka hasana hasana miliyan guda wani fa'alahu alfa alfa darajatu da kuma baka darajoji manyan mukamai guda miliyan guda wa hudda anhu alif alif sai yafi da kuma magafaran zunuban miliyan guda bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu huwa hayyul la yamutu bil hayr huwa ala kulli shay'in qadir ya ga take nan to balle ka da kafa da ka kai zuwa kawarin babanka da biya da ka zuwa innanka yaya ko ɗanka ya rasu ko wani naka ya rasu tafiya ko sirkin ka ƙasa ɗaya ce a kai wallahi zan shi mu ɗan annabi ya magana biyar ratsiya ba mu za mu iya ratsiya su wata ko ko da shi wa maya duk anil hawa in huwa illa wa hayyun yuha annabi muhammad بسم الله الرحمن الرحيم حميم عن سلطة rijirgi hamim rijirgi hamim ayin turka ma'anin farko a cikin tafargar wannan hamim ayin turka babban fasaranta gaba daya shine allahu a alamu bi muradin zalika wanda masu tafsir ke fasarawa wannan ba wai tafsiri ne yan firamare ba a tafsiri ne yan firamare da fasara da yan jami'a gaba daya domin in za ka mata fasara dubu ba wani sani gaba daya sai Allah ne don ba iyakar shi kenan ba amma kuma ba iyakacin wannan kalmar ne kawai aka ake ce mata Allah kaɗai san abin da take nufi da wannan kalmar ko ba misali tun daga alif lam mim na fasara misali ma tafi da fatama na daidai gona har yanzu a fatiha har yanzu a kowane kalma na bakara har yanzu a limana har yanzu a suratun nas kowane kalma abin da ke ciki na asararu da ilmai da mukamai ba wanda ya sa da shi Allah azza wa jalla yake cewa bismillahir rahmanir rahim قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. wannan kalmar alqur'ani da za a samu manyan tekuna na duniya nan gaba daya tekunan duniya gaba daya a mai da zuta wada itatuwan duniya gaba daya a mai da zuwa alƙalami aljannu da mutane da mala'iku da ruhanai dukkan mu zama wasu rubutu to tun annabi adam alaihi salam sai a hura kaho ba mu gama rubuta ba sauran alƙalami ba shi ne na farko kenan ma fasasa na biyu kuma hamim ayin sulqaf sunan wannan surar ne ana ce mata suratul shura ta ce suratul shura ta ce mata hamim ayin tilqaf ma'ana shi da uku hamim ayin tilqaf sunan mala'ika ne akwai manyan mala'iku a can alam arnir sinsanati a sake samun wa'annan hamim ayin tilqaf a sake samun mala'iku kafeye ayin sat a sake samun mala'iku masu alif lamim masu na alif lamre masu alif lam mim rai alif lam mim sad dahi yasin tsaf sad nun a can saman sammai inda ke ma alam arlis simsimat bayaninsa na hudu sunan wannan sura aham ha mim ayin sidqa suna ne daga cikin sunayen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ka shi ne sunan shi daha shine yasin haka nan shi ne alif lamim shi ne alif lamim sa'ad shi ne alif lamim ra shi ne dahi shi ne yasin shi ne ka he ye an sa'ad shi ne he mim ayin sirqaf shi ne sa'ad shi ne qaf shi ne nun zaman fasara na shida wa'annan an yi rangun sunayen Allah ne Allah azza wa jalla ce ha sunana ne halimu halimu mai haƙuri ha sunan shi ne hakimu mai hikima ha sunan shi ne haƙu mai gaskiya ha kuma Allah ne hayyu ya hayyu ya qayyum to hayyu shine na ha sai dauko harafin karshe na qayyum aka ce amin wannan harafin farko wannan harafin karshe hayyun qayyum mhm sannan kuma mim suna Allah ne maliku kuma Allah shi ne mubinu sunan shi ne matinu mim mubinu mim matinu mim muhaiminu mim mubdu'u mim mu'idu mim muhayyi mim mumitu mim mani'u mim mu'izzu mim muzillu mim mufaliku mim muradiru mim malikul mulki zul jalal wal ikram don wannan sunaye Allah ya tattara su a hannun ya rantse da su akan abin da za a faɗa a cikin wannan sura duk ya rantse da su ne ayin sun Allah ne alimu mu shi ne alimul gaibi wa sharati mu shi ne allamul kuyo sai sun Allah ne sattaro shi ne salamu ƙaf shi ne ƙaharo shi ne ƙahiru shi ne ƙabidu shi ne ƙadiru shi ne ƙadiru shi ne ƙawiyu shi ne ƙabilin tobi duk ina sunayen Allah ya rantse da su gaba ɗaya jirgi kuma ha hayatu ne muhammadin Allah ya nuna da ma'aikata ne a ƙasan tuɗi hayatu muhammadin na rantse da girman rayuwar masoyi na muhammadu rasulullah idan kuma ga duka tafsirin watan na yi bayani a kan kaɗan daga cewa shafi tafsirin rubin bayani amma na haɗa tafsirai a nan a wancan karatun wajen guda bakwai ne aka haɗa tafsirai bakwai ne na wannan bayanin hamin ainihin tsaf idan ka ɗauko tafsirin na shi ma a ra'ayin bayan bi haɗa ƙirƙuran a wajen hamin ainihin tsaf shi kuma zai gaya maka a kasaman haƙo bi hadihin nu'uti Allah ya Allah da zala ya rantsa da wani sababin ya ce ma'anan hamin haɗin nan a ƙasamtu bi haya a ƙasamtu bi hayati ya habibi ha a ƙasamtu bi hayati ya habibi ya kai masoyina na rantsi da girman rayuwa na ni wa madadi na rantse da girman girma na ni wa mulki na rantse da karfin mulki na ni wa muhabbati na rantse da girman soyayya da nake maka ya rasulullah wa muhabbati laka na rantse da girman soyayya da nake maka ya rasulullah ashe annabi mai girman darajar Allah Allah ya rantse da girman shi bimarayin shi a ƙasan ku bi hayati ga bi mahabbatin laka ya rasulallah na rasu jinin soyayya da nake maka dan wal awliya ihi mutumatuka kuma na rasu jinin soyayya da nake ma waliyai na cikin al'umman ka ni ya muhibbu ni ya muhammadu ya muhibbu ni ya muhammadu hannun kenan sai ainihin وبأولو شأني التي لا أقسمت بأولو شأني لا رد لوكاً شأني لا وإلمي المحيط لا رد بجرم إلمي لا وندي تارد قومي وإفي أيضاً إلمي أيضاً أولوي أيضاً إفي لا رد بجرم بوايا لا أيض وإياني لا رد بجرم إياني لا لا دليل لا رد بجرم أصول a gare ka ya arifu ya kai babban masanin Allah. Ya alimu ya kai masanin Allah, ya aliyar jammati ya kai mai himma maɗaukakiya ya azizu ya kai mafuwayi. Sai wa bisa na'i na rantse da ɗaukaka na wa sarmadiyyati sai wa bisa sarmadiyyati na rantse da sawwama na sai wasar wujudi na ratse da rigan samuwa na da na kowa da kowa rigan da samuwa na yayi akan dukkan komai wa sarfu wujusi ala kulli shay'in ya sake sirri ya kai mu abincin sirri na wa ya kafa kulli sabiqin ya wanda ka tsere ma duk wani abu duk wani abokin tsere bi sharifu wal fadl da daukaka da martaba wa ya kafa bakari wa ya kafa bakar kursi ya kai wanda ka nutso cikin tekun fadana wa muqaddami ya kai wannan saka a gaba wa tsayuniyati ya kai wanda na tsayar da shi wa qiyami ala kulli shay'in kuma na rantsa da kaf kenan kaf kenan wa qayyumiyati wa qiyami ala kulli shay'in wa qawlil haqqa wa qudrati duk kaf kenan kaf wa qayyumiyati kaf wa qiyami ala kulli shay'in kaf wa qawli al haqq قاف والقرة القديمة قاف والقضاء قاف وقدري قاف وإشكي يا آشكي يا كيما قويلا وجسدي يا صادق na rabu da gaskiya na ya kai ne gaskiya ya annabi muhammad ya annabi muhammad annabi muhammad annabi muhammad Allah ya yi kamun da a fara wannan sura wannan bayanin ga duba a ra'if bayan fi haƙaƙin burhan ko fi haƙaƙin burhan littafin abu muhammad shehu sadiruddin ruzu ba'an ruzu ba'an jirgi sun goma ha mim ayin sin kaf wata rana sahabbai sun taru sai ga zuwan kuma wani sahabin a jiyan yake tambayar sai na Abdullahi bin Abbas radiyallahu akan menene fassarar hanyar ayan silka Abdullahi bin Abbas sun yi shiru ba don bai sani ba ne shiru kawai yayi ya ƙara tambaya ka taimaka mun Allah menene ma'anar hanyar ayan silka Abdullahi bin Abbas ya ɗauko wani labaran daban ya ɗauko wani karatun sai shi sai shi gare shi abu ya nisa sai ƙara da yi tambaya na uku ya fi lafa a taimaka min da yi wai mene ne ma'anan amin ayin silikaf Allah na ba su ƙara ɗauko da da ba a wajen akwai sahabi sai da na hoto fatal yamani rajalan sai ce ya kai wannan mai tambaya Abdullahi bin Abbas ya san tafsirin ba mai sani ba ne amma bai san ya gaya maka ne domin abin ya shafi gidansa ne ya shafi gidansa ne dangin mahaifiyar shi nan gaba akwai wani gari ne a cikin iraki wani gari ne a cikin iraki to suna tsantsan shirku ko suna tsananin adawa da ƙureshawa ƙureshawa kuma a cikin su ne aka fi annabi muhammad to wannan suran allah suka da ta tun kamin a suka mai da sai Allah ta ga zai faru to a wannan garin a cikin iraki za ta mu matsalin adawa ƙurishawa kuma ɗan yaƙi suna kare ƙurishawa amma suna lafi rufin da za a ji a rai to su sani hamin ayin sirɗaf da sahabi wani tambaya rabi ne ya ƙari kasar ɗin tsoron ku shafi ɗaya hannun ayin silkaf da balarar yanzu tambaya ta haɗi ya tambayi sai na filafin abbas da zaranu tambayar farko ya kawo da kai sai ɗauko wani karatu da ba tambaya na biyu ya ƙara kawo da kai sai ɗauko karatu da ba haka na uku to a wajen abin sai na hoza fadil yamani rasala anhu sai ce ai wannan tambaya ta shi a filafin abbas ne barin mahaifiyar shi za kai so in gaya maka akwai wani gari ne za a yi a cikin ƙasar iraki tsakanin tekun bijila da bijaila gari ne za a yi tsakanin kogin bijila da kogin Dujaila to suna kin Qurayshawa ne kuma da an yaƙi suna rinjayen Qurayshawa a lokacin su ne ƙarfin tauran duniya gaba ɗaya su ake jin tsoro to shi ne Allah ya rabe da zafin shi tun da yanzu an haifi annabi sallama a garin Makka to Allah zai hallaka wannan ƙasan gaba ɗaya ba ma sai zo yaƙi ba shine ha mim ayin tilqa Allah ya ce ha harbun harbun harbun yaƙi daga Allah mim mautu mutuwa ta kan mutu daga Allah yaƙi daga Allah mutuwa daga Allah ayin da adu ƙwarai yaƙi da mutuwa ya kama makiyan ƙurayshawa sai za a ba su shekaru kasini na yusufa sabu sine kasini na yusufa za a ba su shekara bakwai na wahala na fari sannan daga ba kuma a hallaka su ka kudurin lahil azizul wahab to a fadace hannun ayin zirka har yanzu ana magana ne ga wanda suka samu dama suka cika sa suka samu damar cika rukunin ƙarshe domin wani yau duniya iya kai shi tauhidi wannan kufallan da zai yi ba sai ya rasu shara ke harafi ɗaya na ƙaf ko nun ko sad wani hanaraɗai ko ke samu bai samun hanarafi ya musulunta misali ta lokacin abu yanzu kuma sai ya mutu a da ɗaya kawai ya sama ya iman da Allah wani kuma samu damar hanarafi ya tauhidi kuma ya sallah ramalan ya mutu irin su yasin su ɗaha a gani ya samu halara biyu wani kuma ya samu halara uku ya samu tauhidi sallah azumi irin su alif lam mim alif lam ra alif lam ta da til mim ya samu tauhidi ya da Allah ga sallah yana yi ga azumi amma bai da kuɗi balle zakka bai da kuɗi balle haji kuma hakan har ya mutu halar abu kenan farkon sama halara hudu irin su alif lam mim sad alif lam mim ra a gani ya samu tauhidi sallah azumi wani ya samu kudi ya zakka wani kuma bai da kudin zakka amma za a biya shi kujera ya hajji har ya samu kudu wani kuma Allah zai buka mishi zai cika cika sauran ga tauhidi a zuciya ga salloli yanayi ga azumi ga zakka ko na kuɗi ko na dabbobi ko na amfanin gona ko ya ce hajji to shine suka ga inda kenan irin su ka ne ye ayin fat irin su ha mim ayin sidqa wai ga cikin wannan harfa in ga cikin wannan harfa guda biyar Allah baka dama zaka je aikin hajji to zaka fara da wanka a miƙati ha ka shiga harami ha ka shiga harami kai wanka ba ka shiga harami ha harami daga nan fa sai ka wuce min garin muna muna can za a kwana muna can za a kwana in ka kwana sai ayin filin arfat arafata arafata arafata in ka kwana filin arfat sai sai ai sayru ila mursalifa sayru ila mursalifa sai tafiya zuwa wajen mursalifa daga nan gari ya waye sai duji fashe da shi ne ka kamu shaitan ka dan ku shiga shi ne kwanko kai shi dan shi ne jifan jamarat jifan jamarat jifan jamarat in an wannan kuma ta kargangarwa makka a gin ha ka fara zuwa zaka dawa shi dan fara zaman san ha hadar al-aswad ha hadar al-aswad in ka dawa shi so bakwai ka kammala zaka na fila da kaya biyu wajen ma muqama ibrahim ma muqama ibrahim da kammala kuma suka tafi ainihin zamzam rizal zamzam ka sha ruwan zamzam ainihin zamzam ainihin zamzam ka sha zamzam su ne sai a sa'ai bayan safa wal marwa sai sa'ai sa'ai safa da marwa daga nan ka kammala sai mene ka kasar sisiya sisiya sisiya kasar kasar sisiya a halku gogo aski da wannan sura kaɗan daga cikin bayanan da za mu yi a taɗaice na fasarar hannun ayin sirɓar ka zalika yurihi ilaika Allah kai makan da madina Allah kai makan da madina Allah kai makan da madina mu je mu ziyarci annabi Muhammadu to duk wannan rantsoyin da Allah ya yi abubuwan nan gaba daya ya rantse da wa'in abubuwan ne da sunayen shi nan da sifofin shi da Qur'anin nan da mala'iku da abubuwa da abubuwa da lissafo Allah ya rantse zuwa kan cewa kazalika Allah ya fara aiki duk wannan nan gaba daya to kaman yanda kaji haka kaman yanda kaji haka yuhi ilaika haka nan Allah yake maka wahayi wa ilal ladina min qablika haka Allah yake wahayi ga annabawan da suka zo kamin zuwanka wane ke wahayi shine Allahul Azizul Hakim kaji Allah ya ce masu waɗannan kafaran ƙarshen zamani in dan ba mu kula ba sai ne ne lahu ma fi samawati duk alfin da suke sammai gaba daya da saman samai gaba daya duk suna bauta ma Allah ne suna tasbihi wa ma fil ardi da duk halittun da suke karkashin kasai kasar ɗaya zuwa kasar kasar bakwai zuwa ta tasara dukkansu suna bauta ma Allah ne ba wanda yake inkarin kadaituwan Allah Allah azza jalla wa huwa aliyyu shi madaukaki ne ko a sama yana su suna kiran shi suna ɗaukaka shi a ƙasar ƙasar kuma al'azimu shi ne girma ne a gare su wai a ce wai har kafiran maka na cikin bauta ma gumaka suna to Allah yana da ɗa wai Allah yana da ɗa ta kadu samawatu ya tafattar na a samawatu sammai gaba ɗaya ta kadu ko ya kadu sun kusan ya tafattar na su kai keke a samawatu ta kadu tafattar na sammai sun kusan su kai keke saman nan na hudu yana wani fasike saman mutanen nan saman nan wajen ne saman nan ku sun ku zan su kai kai ce Allah kai ku yi shiru kawai kamar ka ce saboda ne ya ubangiji sama a ce duk karfin ginin ta amma tana nufin cewa Allah ya ce an da aulin rahmani walada saboda sun yi da'awa sun ce wai Allah yana da da wani ce wai almalaikatu banatun lahi wai malaku ya Allah ne mata alhanun wal malaikatu su malafu suna can sama gaba daya yusabbihuna suna ta yin tasbihi ne bi hamdi rafi'in suna gode ma Allah ubangijin su akan cewa su bayi ne kuma wai su gafarona na bilarti kuma suna neman gafara ga mu'minan da suke duniya suke ibada suke istighfari an ce sanadiyar wannan wani tarihi da aka ce za a dace mu za ka yi a dace inni sha'ila biyar da halifa zan sanya halifa na bayan ƙasa sai mai wuna cewa aka zaɗa fiha mun yi fiha da su kudu ma'a wa na hannu mun sabbi ka bi ka wani ƙasa tsallar ya ubangiji ka ta ya kasa halifa ga bayan ƙasa wani zai su kashe-kashe su barna ga munu tsarkaka masu tarbihi muna tsarkake muna girma ka ya lafiya ba komai ni na san abin da ba ku sani ba ni alamu ma na ta alamu saboda haka da aka kawo ni annabi Adam daga baya dai shekaru ɗan yi nisa sai aka turo su mala'iku guda biyu su saru da haruta da maruta sai suka zo wannan duniya a su san a san mutane Allah ta guje ku jarraba in dai wannan duniyan ne duk wanda zai na cikin rayu ya sabi ni tsayin wannan kasar ne inda ka taka ta ko su kafa da Allah sai da shi annabi ne kawai amma su kafa da Allah ai da kenan kawai magana din ta kenan kawai ibada sako tare suke kuma da yanzu ba san haka ba suna jero da fafikan su faɗin tsayin suna takawa shi kenan kawai sun zama kamar irin ga su da malaku komai amma an samu sha'awa irin namu tana da suka da kasuwa su je ya su wuta mace kyakkyawa kamar wasa ta ce ku zo mu je gidana suka bi ta ta ba su yaro da ta gane ku kashe ta ba ba mu kashe shi ba ta ce ku kashe shi kuma ne muku ihu in ce kun biyo na gida ne da niyyar ku zana da ni suka ce kun ba su iya ba ta ce to ga to ku to ku to ku zana da ni ta ce ba su zana da ita ba to ga giya na kusa ta giya da sauki giya na kuwa suka sha giya kuwa suka sha giya garin maye suka faɗa ma mata da zana suna mata zana daga baya dan dan ya matsa da kuka da jin shi suka fada shi da gyaro ya mutu a ga kun sha jiya sun yi zana sun kisan kai eh to daga nan fa ne faru daga baya an kalli da wajen jinsu sun watsa ke sai kuma tuba zai fi kifari sai Allah ya ce to ko ku zaɓi ɗaya azaban lahira ko kuma azaban duniya su suka ci zaɓa azaban duniya a cikin bayan duniya na ta musu azaba a musu azaba to daga baya Allah ya ce domin fa kun yadda cewa mutanen duniyan nan abin da suke ba laifin su bane eh kudura ne ka aka tsara musu kace mun yadda kun yadda mun yadda kace da Allah su suke sama suna koma da Allah kai mutane gafara Allah kai mutane gafara zai dai nuna mana gafara da suke kenan da za shi abin bayan kama bayan wal mala'ikatu yusabbihuna yamdu rabbihim wa yastaghfiruna liman ardi malayaku suna suna ta neman gafara a wajen Allah ga yiman mutane na wannan duniyar gafara Allah ku saurara inna Allah ta ubangiji huwal gafurur rahim shi ne yawan gafara ne da yawan zai kai ne jirgi ana ce wannan zina ta hazo min duni auliya wannan zina ta hazo waɗanda suka riƙe wasu gumaka min dunihi ba Allah ba suka ƙi samu shi ne abin bauta a wani ya suka ɗauki zafuna a matsayin masoyansu Allah hafin alaihim Allah yana kiyaye da su ma'ana Allah yana kallon su Allah yana kallon su ya rasu Allah kyale su shi ne sura na maka ne kyale su wa ma anta alaihim bi wakilin ba a ce kai ka tilasta su dole sun dawo musulunci ba da sura na maka ne ta kamata a yi madina guda bakwai ne to mun kai sarfe insha Allah lokacin ba a ba da umarnin yaki ba lokacin ba ba da umarnin yaki ba ka dalil da Allah Allah yana kallon su a ke dan nan ba a ce ka tilasta dole ne sun musulunta ba mm a ji wakilin kenan a ji wakilin kan zuwa matsa misali hasbun Allah wani wakil abin dogara to da mu wakilin kuma ba kai ba mai tilastawa ne a wannan wajen ne ka duba tafsirin ruwan bayani a shafi na ɗari biyu da tamanin da shida jirgi na goma sha shida sifiri na takwas wa ƙalar ustaz abu aliyu abu aliyu taƙaƙi ya abu aliyu taƙaƙi na salamu ya ce akwai wani shugaban ƙasa da aka yi a garin samar ƙandi an wani sarki sunan shi yaƙuba yaƙuba binin laifi yaƙuba bin lais sarki ne shugaban ƙasa sai rashin lafiya ya kama shi rashin lafiya ya kama shi an yi magani an yi magani bai warke ba shugaban ƙasa fa ka kusan kuɗi yau shugaban ƙasa iya magani an yi kun bai warke ba to sai aka ba shi shawara ranka ya daɗe a cikin jama'an ƙasanka akwai wani babban bawan Allah sunan shi Sahal bin Abdullahi in yi addu'a Allah yana karɓa ya kamata a kira shi a addu'a إذا أرجل سهل بن عبد الله التبعي يدريكا سهلية يدريكا سهلية شو سهل بن عبد الله التبعي يدريكا جيزو سرجي yace to karan ga yace akrama kallah kaga kaga halin da yake ciki yake to kaga halin da yake da yake ciki yace to ranka da ya ra'ayi ne sai mun addu'a in warke ki ne maka addu'a alhamin ka kama talakawa da yawa bisa zalunci ka kulle su a gidan yayi ai ma addu'a ka warke a hannun ka kama jama'a talakawa da yawa jama'an kasa ka kulle su a gidan yayi ba tare da haƙƙi ba ka zalunci mutane kuma ka kulle su ba shari'a ba komai in kana so maka addu'a to ka fito da su sarki bai za su ci ba a fito da su aka ji duk wannan san an tsare shi sa hushin sarki ne kawai ko hushin wani hakimi to zalunci da za su fito da su gaba daya gaba ɗaya ka fitar da su daga gidan yari da aka tabbatar da fitar da su shi wasu halifin abdullahi a tattalin zalarahu ya ce ta ba komai ya daga hannun cikin ubangiji kamar yadda da wannan sarkin ya raina talakawa amma yanzu ya ga muhimmanci irinmu Allah dan darajar irinmu Allah ka ba shi lafiya na take warke ko ko a araba ya miƙe karshe sahal ba ɗakin ba sai da sarki ya bayi ya wanka ya sa kayan zo ya fito fada sarki ya sa ka yi sa ka ɗigo kuɗi akwati akwati wata akwati na guda uku na kuɗi aka ce gashi a ba sahal bin abdullahi sahal bin sai ya shigo da karɓa ya yi dan Allah ya yi dan Allah dan ɗari ita ta Allah ne ita ita sai jama'a suka biyo shi a baya akaram kallau da ma ka karba ai ko da talakawa ka ba da ma ka karba talakawa ka ba aka biyo shi ana fashi baki har yanzu bayan gari jama'a duhu suna ji da ma ka karba kana ba mu talakawa to na gaba na gaba mai da shi sai haka sai kalli dajin gaba daya duk dole rayi ne yana haka yana kallo shi bismillahir rahmanir rahim gaba ɗaya da wallahi gaba ɗaya da dinare gaba ɗaya da dinare ne wallahi yace to Allah da ya bani wannan dan na wannan ina iko shi da zan yi da dan akwatunan sarki yaqubu eh ne dan dan dan dukiyar yaqubu nan laifi yace wannan baiwa ne daga Allah azza wa jalla da yaman wanda Allah shine al-mu'ti shine al-mani'u shine as-saru shine an-nafi huwa Allahu al-waliyyu al-wakeel huwa Allahu al-waliyyu al-wakeel وكذلك أوحينا إليك يا رسول الله yanda gaji mun wannan bayani haka nan muka yi wahayi zuwa gare ka ya rasulullah muka hau qur'anan wannan littafi abin karantawa arabiya kuma yin magana da larabci litunzira ummul qura dan kai wa'azi ga mutanen da suke zaune a kasar makka wa man haula da ma duk wanda suke kewaye da ita na kasashen duniya gaba daya wa tunzira yawmal jam'i kuma kai mutane gargadi akan cewa akwai ranar babban taro wanda kowa sai ya fita kira kowa sai ya ji taron ko yana so ko baya so ran kiyama la rabbi ba wani kokonto a cikin shi kuma ku sani an kaddara tun azal fariqun fil jannati wasu kashin jama'a aljanna za mu je insha Allah wa fariqu fil sa'ir wasu kashin kuma wuta za ta je cikin wutan sa'ira Allah kiyaye a wannan aya ta da Annabi sallama saboda mujiza kawai ya fito gida yana har aina karsashi da wasu da sai guda biyu a hannun shi da littafi ne dundume miya tana hannun dama haka da kuma tana hannun hagu dundume miya ya ki fata da yake haka sai ce wannan littafi ku rubuta ba ku rubuta ba ne yake sunaye ne na yan aljanna tun farko ne a tashin kiyama duk wanda nan ba sunan shi ba su ba aljanna haka ne bude shafi shafi ana karanta ta shafi shafi ɗaya kuma na hagu ta wani tafi ne sunan yan mutane gaba ɗaya ciki lafiyar su ne gaba ɗaya duk wanda ke nan ɗan wuta ne kawai makawa babu sai ya je wuta yace haka fariqon fil jannati ko fariqon fil sa'iri a bayyane samu littafin ya buɗe suka gani kuma Allah ya samu na cikin littafin annin damu ko ka bin su ya rasu Allah don haka ne to ai wani aiki kuma a dinga wahanta kai tun daga littafi mun gani kuma abin da ke so mana kawai tun da an gama ko dan wuta ya wuce wadan jina ya aljanna yana da kowa ta kullum mu yasur lima khuliqa lahu kowa za a horar ne ta aiki dan abin da aka dace shi zuwa gare ta in kai mu ga dan ne za ta maka tauhidi ka kana ta ibada kana ta ibada tun a azal to nan kana cikin lissan yan aljanna aljanna dan wani shi ma za a san shi kafici ka sabo yanda yake so shi ma zuwa shi ne cikin lissan yan wuta aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fil sa'ir ana ce wa sha Allah da Allah ya ga dama la ta'alahum ummatan wahidatan mhm bijiriji wannan bayan da gane farko da kofar dukkanin ci ga littafin a hannun shi ya fito da shi ku duba tafsirin ruhul bayan shafi na ɗari bakwai a ɗari biyu da saba'in daidai sufuri na takwas jirgi na sha shida sufuri na takwas jirgi na sha shida shafi na ɗari biyu da saba'in bayanin da na cimaka fariƙun fil jannati wa fariƙun fil jannati ya fito da littafai ga wannan na dama ga wancan na hagu ban ɗari jama'a an wata Allah sanzu ba sai da sani ba basirun tasirin gaibi qabla kiyami basirun tasirin gaibi qabla kiyami basirun tasirin gaibi qabla kiyami duk suna hannun shi gaba daya kuma ya nuna musabban shi a bayyane daga babu bi da ije ta kuma ba ƙara ganin ta ba insha Allah ya ce to walau sha Allah da Allah ya gaba ma la ja'alahum da Allah ya sanya al'umman duniya gaba daya ummatan wahidatan suna kan addini daya da Allah ga dama sun zama kan addini daya ummatan wahida al'umma guda daya sun suna kan addini daya ummatan al'umma ake nufi addini ummatan wahida addini daya an gane ba al'umma ba ba al'umma gaba daya ruwa ba ko kabilu ba suna ba suna kan addini daya musulmai tsantsa cikin aljanna ko kuma ko kuma kafare tsatsa ya kai wuta Allah ya kiyaye walakin sai da cewa yudhil man yasha'u fi rahmatihi Allah yana shigar da wanda ya dama cikin rahamar shi cikin aljanna Allah ya sa muna ciki wa zalimuna ko zalimai ma lahum min wali wala nasir wa zalimuna su ko zalimai ma lahum min wali ba su da wani masoyi wala nasirin ko wani wanda zai taimake su ya hana a musu azaba wani mutumin ba shi ba shi balle a lahiran ba ba shi alkiyaye ne Allah ce amin ta hazu min duni awliya fallahu huwa alwaliy wa yuhil mauta huwa ala kulli shay'in qadir am bari mana ya zama nan am an wajen balle bal bari mana ya kai ne sauraro na su kafiran duniya mushrikai ittahazu awliya turki masoyansu ne gumata min duni wanda ba Allah ba turki gumata ne matsayin masoyansu wanda ba Allah ba gumaka wasu ɗigulkin latu wasu uzza wasu manatu wasu ulu wasu hubal wasu yagusa wasu yaguka wasu nasara na wajen auliya na sun gumaka kenan wasu na bauta ma rana wasu wata wasu taurari wasu kuna wasu macizai na wajen auliya ba auliya gidi ba gumaka to amma masu sukan waliyai gashi nan gashi nan sai a mita su ne auliya sun rike waliyai sun rike waliyai masu suka inda kowane auliya auliya waliyai يا واسمع ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إيه زمان هما كان ليه؟ لا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين هم كانوا يتقون أمر سرات الآخرة فالله هو الولي فقل ما قال الله ما يقبل عليه شيء ولي الله شيء ما يقبل لمرة قوة قوة الله شيء ما يقبل قوة قوة دمورني الله شيء يجي kan ka zama wali Allah ne fara sanka ya jawo ka hanyar waliyai har daga baya ka zama wali Allah ya ce wa huwa yuhil mauta Allah kuma shine ke raye matattu huwa ala kulli shay'in qadirun Allah shine mai iko kan dukkan komai huwa ala kulli shay'in sha'ahu la qadir Allah mai iko kan duk abin da ga dama yake so din domin kace Allah bai rabu komai yayi amma Allah bai kaddara zai kawo su kamar annabi ba kuma Allah bai kaddara abin bauta zama guda biyu ba ma'ana Allah ya kaddara alloli guda biyu ba Allah ya kaddara wani mutum bai canza kamar annabi ba Allah ya kaddara a wani littafi kamar alƙur'ani ba a shi al'in Allah ana kula shi sha'awu na kaddiyar abin da ya zo tukuna wa huwa yul mauta Allah shi ne kira ya matattu a ga wannan wajen akwai sirri ne dumbin amfani ba kowa ya sani ba wa huwa yul mauta din nan a wai a zamanin annabi Yunus alaihi salatu wasalam ya kira ta nan zuwa addini sai suka firkice suka kauce suka ibe shi har ya musu notice Allah ya ce zuwa lokaci kaza idan ku musulunta ba za a kawo azaba ma ranar ta yi kuma suka iya daɗin shi wani biyu sa je kamar daga sani alaihi salam ya bar garin tunda ya san ko za a kawo azaba shi ya fita ne ba tare da an mashi izini ba su kuma mutanen gari idan ya fita su kuma hankali ya zo musu suna ganin ba annabi Yunusa musulunta aka yi neman duniya ba ga inda annabi Yunus yake ba aka yi neman shi annabi ba ga ba ga inda yake ba ya ce nan sai suka samu wani malami wani malamin sai lakana musu ya lakana musu ya ce ku ce ya hayyu hina la hayyu ya hayyu muhayyil mauta ya hayyu la ilaha illa anta ya ganda kenan يا حي إن لا حي يا حي مهي الموتى يا حي لا إله إلا أنت يا حي إن لا حي يا رايان دا إجي رايان لوس نبا ولا رايان الدنيا كفاية يا مهي الموتى يا هم رايان تتو يا حي يا رايان وني بمتوى لا إله إلا أنت با ولا متوى رسيا سيكي saboda haka Allah ko sai sanya azaba aka ce to kai ma Allah ya yi kana cikin wani rashin lafiya ba ka so ka mutu a wannan ciwon ka biya wannan ayin ka uku a wannan ciwon ba za ka mutu ba ɗaya kenan na biyu kuma idan kana Allah ya shi ɗaya da ka kana zuwa zunubi amma ba ka so Allah ya maka azaba a duniyar lahira gaba ɗaya ka biya wannan sirrin ya hayyu hina la hayyu ya hayyu muhil mauta ya hayyu la ilaha illa anta Allah bai ma kowa ba ko a duniya ko a lahira ko a duniya ko a lahira in kuma sai Allah ya ƙara faɗawa rayuwa sai karanta ya hayyu hina la hayyu ya hayyu muhil mauta ya hayyu la ilaha illa anta kaga biya wannan ayan kace fallahu huwa al-waliyyu muhil mauta wa la kulli shay'in qadir sai Allah ya ƙara mun tsawon rayuwa na akan yanda ka kaddara mu Allah zai ƙara maka وما تلفتم فيه من شيء يجري duk abin da akwai sabana shi shi ko kuma ilan lahi hukuncin shi zuwa ga Allah ne kuma da shi gaba ɗaya zuwa ga Allah zalikumullahu rabbi me muku ni'ima gaba ɗaya shine Allah ubangiji na shine Allah ubangiji na alai tawakkaltu a gare shi na dogara wa ilaihi uni kuma shine makoma na fadira samawati ardi fadira samawati ardi Allah shine wanda ya halitta sammai da ƙarsai ja'ala lakum kum Allah ya sanya muku min anfusikum daga daga kawunan ku da ma'ana daga cikin ku azwaja matayanku amana Allah azza jalla ya san da Adam alaihi salam sai aka halitta sai da Hawwa a tsagin jikin shi da farka ya ganta zai zai tafa ta an ta daga tafa ta ga biya ta daki yace ne sai ya ce kai salati kafa 20 ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai salati 20 shine Allah ya sa da kashi Allah ya ɗaura aure tsakanin annabi Adamu alaihi salam uban mu na farko da sai da Hawwa alaihi salam uwan mu na farko shi yasa auren ya albarka an yi shi da ba dinari ba ba ba azurfa ba wani kaya an yi sadakin ne gaba daya da da salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam an ga ja'ala lakum Allah ya sanya muku azwajan matayanku min amru daga kawunan ku ne ma'ana daga daga cikin annabi Adamu aka samu Hawwa'u daga nan kuma sauran komi ke ke bayyana a samu maza a samu mata a samu maza a samu mata sana ce aure domin al'ami haka nan ma dabbobi shi ma an hore muku a zuwatan su ma kashi kashi biyu ne akwai maza akwai mata haka nan a cikin raƙuma mace da namiji a cikin shanu maza da mata a cikin farar awakai maza da mata a cikin jajayen awakai kaduwai maza da mata Allah ya haka ne yawo mu a cikin akwai maza akwai mata ya zara uku a haka ne Allah yake halittar mu fihi a cikin wannan kasancin nan maza da mata a haka ne Allah yake halittar mu laisa kalifin shi'un laisa shi'un ba wani abu ko a farko ko a ƙarshe kalifin shi wallahi ya ce kamar Allah ba wani abu kamar shi ko a gumaka ko a mutane ko a mala'iku ƙurawa ma dai ba wani abin gaba ɗaya balle ya zamo kamar shi huwa sami'u Allah shine mai ji ba da kullu ba albasir shine mai gani ba da idanuwa ba lahu maqalidu samawati wal ardi Allah shine ke da mabudin sammai da kasai gaba daya mabudan arziki na sammai da mabudan arziki na kasai riga dinna Allah ne babban mabudin gaba daya cikin kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah nan ya fi sadar rizqa shi ne yake shi faɗa arziki mai ɗumbin yawa liman ya sha ga wanda ya ga dama yanzu kuma a waya kadir ya takura musu ma'anar shi wai gano liman ya sha Allah kuma yana kunta tama yana takura ma wanda ya ga dama halittu Allah ya kashi kashi ne musamman mutane Allah ya san halittar mutane wani gurin shi kuɗi kawai gurin shi kuɗi kawai Allah ce amma in na san ina san shi kuma na san in na ba shi kuɗin zai rabu da ni zai hana shi kuɗin duk abin da zai yayi yayi yayi in hana shi ya ta'adda ya ta'adda in hana shi to ban san in rabu da shi ban san ya rabu da ni sai mun je lahira sai an je lahira sai Allah ya ce to ko an lokaci kaza ka tambaye ni abu kaza lokaci kaza ka roƙi da kaza sai a ba mu sai ga irin ladan da aka bashi da bukaman da aka bashi dan adam sai ya gudu ina ma da shi a duniya duk abin da ya roƙa ba a bashi ba Allah ce wani wani kuɗi ne amma kuma in na bashi zai rabu da ni zai hana shi wani kuma in na hana shi kuɗin shi kuma zai rabu da ni to ina san shi sai in bashi kuɗin eh shi ne sai ana sun ba ana sahabi ana zama ana din malam salamu kace da ubangiji ka san ni da gaskiya ina gaskin wani gaba kuɗi zai daga addini dan ba addini hidima wani kuma talauci shi ne daidai da shi in aka ba shi lafiya sabo zai kai to sai ana shi lafiya wani kuma lafiyar da daidai da shi wannan rashin lafiyar shi kuma zai barna innahu bi kulli shay'in alim ana ya sanar dukkan komai da komai shar'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuha Allah yake mun shar'anta muku addinin musulunci irin yadda muka wasiya ga annabi nuhu wallazi auhayna ilayka abun nan alqur'anin da muka yi shi zuwa gare ka kuma wasiyana bi ibrahima da wasiyar da muka mamaye ibrahim alayhi salam wa musa da annabi musa isa da annabi isa abin da musu an wasiya da shi gaba ɗin an aqimu dina cewa ku tsaye da addini ku tabbata cikin addinin musulunci wala faraku kada ku rarrabu san shi da lu amishi amishi karama amishi wasiya da hakuri annabi nuhu shi kuma annabi ibrahim alayhi salam amishi amishi wasiya da sallama ma Allah kuma ne Musa an zuciya da san ganin zafin Allah kuma da Isa na shi zuciya zuhudanci ne gaba ɗaya kuma tsara mamin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana cikar gurarrabu amma Yahuda sun kasu kashi 71 Nasara kashi 72 mu kuma sai kashi 73 Allah sai kafara da mushrikina ma ta'um ilaihim ma ta'um ilaihim ya kuma mulai abinda kuke kira musulmai zuwa gare shi na kanu shahada ya girma gare su ba su kalmar la ilaha illallah Allahu yusli Allahu yusli ilayhi man yasha Allah shi ne ke zaɓin wanda ya ga dama ya kawo su zuwa gare shi wa ya hadi ilayhi man yuni da kun shirye da wanda ya ga dama wanda ya komo zuwa gare shi ya shirye da shi a cikin bayan Allah wasu na farko ba su annabta wasu kuma zama sabbai wasu zama manyan waliyai waliyai da kuma kashi uku ne akwai waliyai ƙanana akwai manya akwai manya akwai kuma mafi girma ƙananan su ne an ba su ilimin shari'a ga ilimi ga tsoron Allah suna aiki yadda ya kamata ƙananan waliyai kenan wasu kuma an ba su ilimin ma'arfa mu ba shari'a su kuma manyan waliyai kenan ƙanana ga ɗanɓar ilimi ga tsoron Allah amma ba ma'arfa manyan su kuma ga ma'arfa tsatsa su ba shari'a su suna gaban su can kuma na ƙarshen su ne ga ilimin shari'a ga ilimin ma'arfa in arifin ya zo mai shari'a mai hakika zai zauna lafiya da amawa malamanta waliyanta ƙanana ba zai daidai kuma da hasawanta shi ya yi daidai da su in ya zo don amawa to zai iya aiki irin nasu da shi za a yi sallah da shi za a yi azumi da shi za a yi zakka da shi za a yi hajji da shi za a yi sallan janaza da shi za a je idi duk ibadun komai da shi za a yi wajen zantuka da shi za a yi zikiri da shi za a yi salati da shi za a yi ibada da lamuran duk ibadu da zance da shi za a yi ya yi daidai su wajen ayyuka ya yi daidai su wajen zantuka amma shi idan yi nashi aikin ba su iya ba ko kuma ya yi wani zancen to ba su da wannan kalaman ba in yi kalama ba su iya faɗi ba in yi aiki ba su iya yi ba amma su in sun yi nashi duk nasu shi zai iya shi kuma ɗayan nashi ba su iya ba to shi ne martaba kenan mafi karfi tafsirul bayan zuwa da wannan ayar idan za ka duba amma ta fara su illa min ba'din ma da ilmu yahudawan duniya da nasara ba su rabu ba sai bayan da annabi ya zo musu ilimin gaba daya bagayen bainahum saboda zalunci da ke tsakanin su wala wala kana su saboda rabuka da ba din kalmar da ubangiji ta riga ta riga ba ila ajalin musamman Allah ya yi niyyar ya kaddara dole sai lokaci ya sanar da tashin kiyama na kuzai bainahum da an hukunta tsakanin su da an gama da su wani da zai ofin kitaba hakika da abubuwan wannan aka ba aka kafa ƙara hakika waɗanda aka gara su littafi a fara da injila in ba a cikin bayan su lafi shakkin minhu suna cikin kokonta alƙur'ani nan muribin kokonta ma me zai mutu cikin kokonto wani zalika ya zula da haka fata ka kira mutane wata ke kuma ka tsaya daidai kama umarta kamar da aka umarce ka a cikin kawon ayat annabi sallallahu alaihi wasallam sai da su ma an ce ka tsaya daidai kamar da aka umarce ka yace ba na kuma dan ni bane al'umma na ya so da ku tsaya daidai kamar ni Allah kawo ita kullaha masdatu kuzur Allah gaba da ikon ku wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi san zuciyar mutane ya kai mai sauraro wa qul ka ce amantu bima anzalallahu min kitabin na imani da duk littafin da Allah ya fitar da shi da annabawa gaba ɗayan su ko amirtu annabi kuma ga ku ni an umarce ni la ajna barakum din adalci ne a tsakaninku Allah rabbana wa rabbukum Allah shi ne ubangijin mu shi ne ubangijin ku shi ne ubangijin ku lana amaluna wa lakum amalukum da musulman duniya da kafiran duniya kuma ku je ayyukan mu namu ne ku muna ku aiki kuma za ku gani la sabana bainakum ba ka taba tsakanin mu da ku ya ji lahiran kawai ba wani ka taba fatayayya Allah Allah Allah Allah hada mu eh Allah hada mu Allah kuma bai nan Allah hada mu din ran tashi kiyama ga mu ga ku ga gani ilal masir makomin kowa ya tabbata gare shi ne makomin kowa ya tabbata gare shi ne to a wannan wajen da yace an umsi ne wa umsi la adila an umsi ne adalci a tsakaninku wani kinsa na abu shamha in ka duba da babul hadis sun kisa ne da ƙaidar na abu shamha wani abu shamha wato sai na barka haɗa da anhu yana da ƴaƴa guda biyu akwai abdullahi bin umar akwai kuma ubaidullahi ubaidullahi shi ita ma abu shamha sai na umar adali wanda muke cikin adalci ya kula da mutanen zamanin ƙasar shi gaba ɗaya wato mutanen duniya gaba ɗaya abu shamha wata rana abu shamha sunan shi ubaidullahi dan suna umar ne a nan garin madina sai ya je wani ƙauye ya ziyarce su yana zuwa sai suka ba shi tsumi na dabino a shi farga ta lalace tana sa maye shi bai sani ba ya sha ya sha ya sha ya maye sai da ya maye kaf sai ta zo zai dawo gida ta shi kuma hanya akwai tabbayar Allah wata mata ita kuma dare ya mata ta samu je ta kwanta yana zuwa ganta so kaya kaya kawai kawai ma'ana ya danne ta ya zana da ita da ya banna da ita yana shi halin maye ta kuka ta kuka shi ko tashi kuma gida abin shi ta ta gida ta ce ta jira kamar wata hudu ta gani ko sa ga al'ada bata gani ba jigo shi an gama ciki ya bayyana wata tara da kwana tara ta haihu mai jin ta haihu ta gama wanka ta ɗauki ɗan sai jirgin mutane umar bulan musulun su shi ne halifa ina jira mun nuna ta kai maɗan ta ce ta shiga ɗanka ya ce ɗana ta ce to ɗan wajen ɗanka ne jikanka ne ta yaya ta ce ɗan wajen ubaidullahi ne kabbar ana kafa ce magariya ta ce ka ɗaukun mu'ani zan rantse warka warka ya tashi da kuma Qur'ani to rubutun farkon nan mai manyan fallaye da ke ɗaukar ko tun daga na fatiha ta ce ta rantsa da girman Allah wannan dan na Ubaydullah ne falle ne biyu falle na uku sai ta zo wata nasu a zai ta zo ta yasin tana zuwa yasin yana abu tana wani sai abin ya girma ko sai miƙe ya je ɗauko riguna guda goma kayan jinjiri da dinari talatin shiga wannan da zai girke ba komai dan ne shi daga baya zarafi zai zai kira ɗan shi ina zuwa gida tuma ubaidullahi yana son abinci a baka magaran annabi ya ce ne an umarce da adal da tsakaninku an umarce da in adal da tsakaninku ina mara su ci gida sai ga ɗan shi na ci abinci ubaidullahi ya ce baba assalamu alaikum barka da zuwa baba ga abinci bismillah abinci ta ba abinci kawo ni ba zo ta ba zan ba tambaya dan gawa na gamin gaskiya ce ina jinka yace ko ka san lokacin da ka je gari kaza aure kaza suka baka giya ka fara sha ka zo ka tana wata mata zai shiru da an yi haka amma tsakani ga Allah na daga baya ne na dama ita ta na dama ba ta amfani ka ba in da Allah ya tace shi dama bai aure ba sai ya tashi yace ya kama hannun shi sai na mahaddi a gaban mutane sai na mahaddi a gaban mutane ubaidullah yace shine wato Abu Shamha yace ya baba na ka taimake ni da mahaddi a gida daga ne sai kai kaka kunyata ni a gaban Allah a gaban mutane da kai ka fara kunyata kanka kuma kuma ka ka ne ba kunyata ne a gaban mutane a gaban Allah to kai saba ya kama hannun shi ya kai cikin mutane ga sabai an taru ya tara shi ce ya kusa ban zalama abu shamha da ya tabbata shi ne ma wannan yarinya ciki to zaka ta mishi haddi to suna mai yana da wani bawa mai karfi sunan shi mabuluhu mabuluhu sadauki ne sadauki ne yace mabuluhu aflahata kai mishi haddi jallatu aflahata kai mishi haddi bulala ɗari kara bauta da yau kana kammalawa ana yan taka mabuluhu ya ce ya min muminina gaskiya in ce zan mutum bulala ɗari ka fasa ƙarfi na nisa ɗauki ne na rantse da girman Allah ko ga hukuncin musu bulala ɗari sai ya rushe da ya ga nan dai ka faɗa mishi mabuluhu ya ɗauko bulala kafin suna a tausaya mishi a tausaya mishi mabuluhu ya ɗauki bulala a kaje nan fiya fiya fiya fiya yana mishi bulala goma abu samha ya ce ya babana wallahi ina jin kamar wuta ne ke bubbugo a cikin jikina ka tausa ka min rai ka taimake ni ka taimake ya ce ya muhulhu jallatu muhulhu bai rasu bolana shafi na 85 85 libabul hadis 85 za ka duba 85 isa abu samha ya kai musu bulala na 20 da kai musu bulala 20 ya ce ya babana ka taimaka mini wahala ya ishe ni wahala a taimakin in tsaya an huta sai na bari ce mutum faɗa mishi ai kai abu samaha da a ce ana hutawa a lahira da a ce yan wuta suna fitowa gidan wuta su huta da na ce a tsaya ka huta tunda ba sa hutawa faɗa mishi ya mishi bulala na talatin daga nan abu samaha ya firgice ya rude ya ce ka tsaya a tuba baba ka tsaya a tuba ce ina ba tuba sai an gama da ce yan wuta a lahira an su guta na ta fito su tuba tuba da na ce su ma ya ka tuba ina an sai an yi zane shi in shi gula da har sai na arba'in da sai na arba'in abu samha ya firgice ya ce ka taimaka min baba ka taimaka min baba ka taimaka na duniya umar ya ce in ni taimaka duniya a lahira ko wani taimake ka ba wani kaɗan zane shi ya shi gula na sattu ya ce baba ka zo rungume ka ka zo rungume ka rungume ni ko na ji daɗi wannan ina ganin ba zan ba ka zo da ce ba za rungume ka ba kar ka ji daɗin in ya so ka mutu in ka mutu gobe mu haɗa ka mu haɗa da mu haɗa ka kan sara'i ka mutu mu haɗa da dogo ba kan sara'i mu bulu zanen shi ya ƙara musu bulala na saba'in da ya zai ya ce baba ina fadin zafi wallahi zan mutu wallahi zan mutu kuma da ce in ka mutu ka je lahira ka ga annabi ka ce ga abin da ka aikata ni na kashe ka sai ka ce ni na kashe ka amma ga abin da kai wa umirtu an utila a ake adalci ne nima to za ka gobe ka da mishi yi musu bulala na tamanin aka kawai sai da wala abu sanfa ya dukar da kai na tara na ta shi ma tsara duk aka zane shi na koyar dukar da wata daga gaza ana ɗari yana wani tuku dago shi daga koyar da ya mutu uwan shi ta madalla abu shamha na ba da kai amana a wajen Allah tun da dai Allah ya sa an maka haddi ne da haddi ka mutu Allah ya ma gafara kuma da ɗauki shi kai shi gida aka mishi wanka ya dawo da shi aka yi sallah aka binne shi to a tara sai na Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ya gan shi ya burji na cikin bacci sai ga al-hijabul azam Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah Ita sai ga annabi yana kan kujera nan barin ga Zina Bakar ga Umaru ga Usman ga Ali sai ga Abu Shamha sai sai Abdullah bin Abbas yace ya Rasulullah ya ke da Abu Shamha yace in ka je in ka farka daga bacci ka ga ya Umaru na ga aikin shi na gode na gode na gode haka nake so a tsaye da adalci ko akan iyaye ne ko akan ƴaƴa ne amma ga Abu Shamha tun da mishi adalci tun da mishi haddi ne adalci ya rasu muna tare da shi aljanna a gama umarin shi ma da su da duk wanda ya tausa kuma gaba ɗayan su suna aljanna tare da niyyar tashin iyama alhaji walhadi ila rarrazin salatar tufta bulana biya ababar gawar taifir wata gulakon na biya ababar shara wata afiyar wata arfana biya iya عدد هلكك ورجاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك ومبلغ علمك وآيتك آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا أنا كم قبل أفعاد إن شاء الله قبل